أعوذ بالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الأول والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه على وهيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن التقوى الله يا عباد الله هو خير زاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أما بعد يا عباد الله استعدوا لآخرتكم في هذه الحياة الدنيا وراجعوا أنفسكم يا عباد الله على كل منا أن يراجع نفسه فالحياة الدنيا يا عباد الله فرصة وحيدة والتي إذا فاتت المرء لا يمكنه أن يجبرها فإنك يا عبد الله لا تعيش إلا مرة واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث الذي أورده البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة عن المستورد بن شداد أحد بني فهر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في هذا اليم فلينظر بما يرجع فالدنيا يا عباد الله ليس لها قيمة عند الله فأن مستورد فأن مستورد أيضا قال كنت في الركب الذي وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السلخة الميت فقال قول هذه هانت على أهلها حين ألقوها قالوا من هوانها ألقوها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حين ألقاها قالوا من هوانها ألقوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها وقال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا عند الله في الخير بمنزلة جناح بعوضة ما أعطى منها كافرا شيئا عباد الله إن الدنيا فانية وهي لهو كما قال رب العزة والجبروت إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجركم ولا يسألكم أموالكم عباد الله وقال جل في علا في آية أخرى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين انتبه يا عبد الله انتبه انتبه يا عبد الله حتى لا يقيد لك الشيطان فيسير لك قرين فتكون في فتكون في فوضى والمعاصي والآثام عباد الله إن الدنيا بالتأكيد فانية والحياة تمضي والآجال تنقضي والآجال تنقضي يا عباد الله والقبور تقترب نقتربها والسؤال سيكون ولا ندري متى نموت وأين نموت وكيف نموت إلى أين نسير فهذا كله لا ندري يا عباد الله فانتبهوا يا عباد الله فالحذر الحذر يا عباد الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير والكيس منا يا عباد الله من اغتنم من اغتنم فرصة التي منحها الله تبارك وتعالى في الدنيا لآخرته والله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقال ربنا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو والدنيا يا عباد الله إنما هي دار العمل والآخرة دار الجزاء اعملوا في دنياكم يا عباد الله لآخرتكم فالموازين فالموازين ليست بالأموال ولا بالمناصب ولا بالجمال ولا بالشه ولا بالشهرة ولا تقدر يا عبد الله ولا تقتر بشبابك أيها الشاب لا تقتر بما بما بما منحه بما منحه الله تبارك وتعالى لك من القوة أو من المال أو من الشهرة أو من المنصب فإن الكيس يا عباد الله من اغتنم حياته لموته عباد الله لا تغتروا بهذه الحياة الدنيا فالحياة الدنيا حياة مرة واحدة إذا فاتت وذهبت إلى إلى قبرك فإنك ستندم على قد ما فات عباد الله فالحياة لا تدوم والموت أمر واجب لا محيد عنه اخلصوا دينكم لله واستغفروا لذنوبكم واغتنموا ما وهبه الله تعالى لكم واسأله التوفيق والله أسأل أن يغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين وأنت حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين وانصر المسلمين يا رب العالمين في كل مكان ودمر الإسرائيل يا رب العالمين والكفار جميعا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بشيء فبدأ بنفسه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya ka zaɓe shi a wato ga ainihin manzancinka ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da kuma iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala domin mafi alkhairin abin da za ku yi tanadin sa ga kawunan ku shine tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala ba da haka ƴan uwa ku lura da Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ɓoye domin shi Allahu tabaraka wa ta'ala babu abin da yake koyuwa gare shi ya ku bayin Allah ku yi tanadi domin lahirar kowa yayi tanadi kowa ya yi tanadi tafiya ce mai nisan gaske a gabanmu dukkaninmu babu wanda zai ragowa face ya tafi zuwa ga ainihin rayuwar barzakh baya da wannan kuma za a tashi kowa a tambaye shi dangane da wannan rayuwa ta duniya ya ku bayin Allah ku yi tanadi domin lahirarku a wannan gida na duniya kowa ya duba kansa kowa ya caja kansa ya duba ya ga ina yake da laifuka ina yake da kurakurai ita rayuwar duniya ya ku bayin Allah dama ce kwara ɗaya tak dama ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya biyo duk wanda yake numfashi wannan damar kuwa idan ta riga ta kubuce wa dan adam ba yanda za a yi mayar da wannan gurbi din babu mutumin da zai mutu kamar yanda yazo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam face yayi nadamar mutuwarsa in mutumin kirki ne sai yayi nadamar wato sai yayi nadama ina ma ya ƙara wannan ayyuka na alkhairi a gidan duniya idan kuma mutumin banza ne lallai sai yana dama ya aka yi ma ya yi wannan irin ganganci shi da ma ba a haife shi ba ya ku bayin Allah ya kai bawan Allah ba fa za ka rayu a wannan rayuwa ba face rayuwa guda ɗaya tak annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin wani hadisi wanda imam al-bagawi ya kawo hadisin a cikin littafinsa mai suna sharhu sunna wanda aka samo daga mustawrad dan shaddad ɗaya daga cikin bani fihir yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallahi ma duniya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usba'ahu fi hadhihi fil yam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallahi na rantse da Allah annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya faɗi magana gaskiya ne tabbas ne haka yake amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai hada da rantsuwa yace na rantse da Allah wallahi duniya dangane da wato in an kwatanta ta da lahira ba komai bace face ɗayan ku ya dauki wannan yatsa tasa guda ɗaya ya dauki yatsarsa guda ɗaya ya tsoma a cikin wato teku ko a cikin katon kogi sai mutum ya duba ya ga idan ka tsoma yatsarka a cikin ruwa a cikin kogi mai ka rage ruwan da shi mai ka taɓo na ainihin ruwan yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace to duniya a lahira bai fi wannan ba dukkan abin da zaka samu na jin daɗi in dai ka samu jin wato jin daɗin duniya duk abin da zaka samu in dai ka samu daɗin lahira to zaka ga ashe wannan ba komai bane face kamar ka sami katon kogi ka tsoma yatsarka ka zare kaga kenan kwata-kwata ma baka ma ɗibi ruwan magabaki ɗaya ya ku bayin Allah wannan fa ita ce wato kwatankwacin duniya ɗin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffata a cikin wannan wato hadisi ita duniya ya ku bayin Allah batta da wani matsayi batta da wani kima a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wani hadisi dai ha'ilau daga shi mustawrid dan shaddad ha'ilau yake cewa na kasance a cikin ayari a cikin ayari mahayanda suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama akan wato mushen wani ɗan akuya ɗan akuya ne bashi da lafiya bayan bashi lafiya irin ya tsomare yana ta zawayi ya yi muni ɗin nan sai kuma ya mutu bayan ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa tare da sahabbai sai ya ganshi sai ya tsaya shi mustawar da yake cewa ina cikin mutanen da suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan mushen wannan ɗan akuya ɗin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu kuna ganin cewa wannan ɗan akuyan bashi da kima ne a gurin masu shi shi yasa suka zo suka jefar da shi anan sai sahabbai suka ce eh ya rasulullah ai saboda rashin kimarsa ne ma yasa suka zo suka jefar da shi ba sa san sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to wallahi duniya ta fi zama ba komai ba Allah tabaraka wa ta'ala wato baya san duniya fiye ma da yanda waɗannan mutanen ba sa san wannan dan akuya din domin abin kunya ne ma a ce ga dan akuyanka wato a matsayinsa na mara lafiya gashi ɗan ƙarami mara lafiya kuma mushe abin kunya ne ma yanzu yanzu ya zauna tare da kai kana rayuwa abin ma ne wato abu ne wanda kake bukatar yin nesa ma da kai to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to ai duniya a gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah baya fi tsananta ma fiye da wannan ma'ana dai abinda Allah tabaraka wa ta'ala kawai yake bukata daga gurin mutane a rayuwar duniya shine kyawawan ayyuka ya ku bayin Allah ku yi duba zuwa ga ainihin wato wannan hadisi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda a ce duniya matsayinta ya kai wato girman darajar fiffiken sauro a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala to da Allahu tabaraka wa ta'ala bai baiwa kafiri komai ba inda a ce duniya tana da kima a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala to da kafiri bai mallaki tufafin da zai saka ba da bai mallaki abincin da zai ci ba da bai mallaki ruwan da zai haɗiya a wannan rayuwa ta duniya ba amma tunda ba komai bace Allahu tabaraka wa ta'ala bayya lissafa ta a matsayin komai sai ya bewa wanda suke musulmai da ma waɗanda suke ba wato musulmai ba ya ku bayin Allah lalle ita fa duniya tana karewa ita rayuwar duniya wasa ne kawai wato kamar wasa ne kamar yadda Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya yake cewa lalle rayuwar wato ita rayuwar duniya ba komai bace face kawai wasanni ne kawai idan kuka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala kuka yi taqawa kuka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sai ya baku wato ainihin lada Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya yake cewa cikin wasu ayoyi yake cewa ba dan kada mutane su zamto walaula an yakuna nasu ummatan wahida ba dan mutane su zamto al'umma ɗaya ba ba dan kar kowa ya zamto kafiri ba kowa ya zama arne ba Allah tabaraka wa ta'ala yace la ajalna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fidda da duk wanda suka kafircewa arrahman Allah tabaraka wa ta'ala kenan da duk wanda ya kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala yace da zamu ba su karfin dukiyar da rufin gidajensu za su rufe ne min fidda da ainihin wato azurfa wa ma'arij alaiha yazharun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma da matakalar da za su hau jakin bene ma da za su yi su hau gidajensu da mun ba su tabaraka wa ta'ala yake cewa haka nan gidajensu abuwaban wa surura alaiha yattaqiun haka nan gidajensu za su yi kofofi na ainihin wato azurfa su yi gadaje na azurfa saboda ainihin wato karfin kuɗi Allah tabaraka wa ta'ala yace da ainihin ado lalle wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatu dunya Allah tabaraka wa ta'ala yace dukkanin wannan fa ba komai bane face wato jin daɗin rayuwar duniya amma a gurin ubangijinka ne wato sakamako mai kyau yake ga ainihin wanda suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kowa ya duba kansa kowa ya kansa da kansa tanadi Allah tabaraka wa ta'ala yace wa man ya'shu an dhikr rahman duk wanda ya kawar da kansa yayi keneme ya kyale wato ainihin ambacin Allah tabaraka wa ta'ala wa'azin Allah tabaraka wa ta'ala da aka masa aka tunasar da shi ya kawar da kansa kamar ma ba da shi ake ba Allah tabaraka wa ta'ala yace nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin sai mu sallada masa mu sa masa wani shaytani ya zamto yana makale da shi duk inda zai je yana tare da shi sai kaga in an masa wa'azi ma ba zai iya fahimta ba in an ce wani kayi kaza da dukiyarka ko kuma kayi kaza da karfin jikinka da kake da shi ko kalaman da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka iya shirya magana kayi amfani da wannan wato wajen yin aikin alkhairi ko kuma karfin jikinka kayi amfani da shi wajen yin ayyuka na alkhairi sai ka ga wato ba zai iya yi ba saboda an haɗa shi da wani shaidani ne yana tare da shi bai isa yi aikin alkhairi ba zai iya kashewa dubban kuɗaɗe akan wato aikin banza akan abin da zai zamto masa nadama gobe alkiyama amma akan abin da zai samu sakamako gobe alkiyama wannan kuma ba zai iya ba ya kai bawan Allah ka lura ya kai bawan Allah har kar ya zamto a zo a sanya maka wato ainihin wani shaidani ya zamto shi ne yake tare da kai sai ka zamto kana kutsawa cikin sako da shirme da kalolin zinubai daban-daban ya ku bayin Allah lalle ita duniya fa ko shakka babu za ta kare lalle rayuwar duniya tana tafiya ne ajali kuma lalle yana karewa ne kaburbura kuwa kullum muna sake kusantar su ne idan ka kara wato minti ɗaya a rayuwar duniya to ka wato ka kara kusantar kabarinka da minti ɗaya idan ka ƙara kwana ɗaya fa ka ƙara dab da ƙabarinka na tafiyar kwana ɗaya idan ka ƙara sati ɗaya a duniya ka ƙara kusantar ƙabarinka na sati ɗaya idan ka ƙara wata ɗaya ka ƙara kusa da ƙabarinka na wata ɗaya haka nan idan ka ƙara shekara guda ka ƙarewa gab da shi na tafiyar shekara guda idan tsakankaninka da ƙabarinka shekara tafiyar shekara goma ne yanzu ka ƙara ɗaya to fa ka ɗauke ɗaya saura tara in ka ƙara kaza in ka ƙara kaza ana nan har a zo a ce wane ya mutu ya ku bayan Allah lalle kowa ya yi wa kansa da kansa tanadi kowa ya bincisi kansa ya ga ina yake da ainihin wato rauni ya yi amfani da wannan dama domin ita rayuwar duniya wato dama ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya ba wa bayinsa dama ne na ainihin wato rayuwa rai numfashi da kuma lafiya domin su yi aiki gobe alkiyama kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ya musu sakayya gwargwadon ayyukan da suka yi ya ku bayin Allah lalle ita duniya za ta kare kuma kowa zai tafi zuwa ga ainihin adalinsa kowa kuma zai tafi zuwa ga ainihin kabarinsa ba za ka mutu tare da suwana ba ko da kun mutu tare rana ɗaya a'a kai ɗin fa kai kaɗai za ka gane mutuwar ta riske ka domin kai kaɗai ne za ka fuskanci ƙalubalen da ake fuskanta wato ainihin bayan mutuwa ba za a binne ka tare da kowa ba ko da kuwa kun mutu ko biyu ko uku ko ku ɗari ne an sa ku a rami guda to kai kaɗai ne fa mala'ikun Allahu tabaraka wa ta'ala za su zaunar su maka tambaya kai kaɗai ba tare da wanda yake kusa da kai ya ma san ana maka tambaya ba ya ku bayin Allah yana daga cikin mafi tsoron tsoro mafi firgishin abin da yake ɗagawa duk wani mai hankali duk wani mai hangen nesa wato hankali abin da yake ya fi ɗaga hankali shine ba mu san yaushe za mu mutu ba ba kuma mu san a ina za mu mutu ba ba kuma mu san ta yaya za mu mutu ba sai dai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sami kyakkyawan ƙarshe ya ku bayin Allah babu kuma wanda ya san ina ne makomarsa wannan shi yafi komai zama tashin hankali wanda daga cikin magabata na kware yake cewa wallahi da na san sallah ta ta rana ɗaya ma Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa to da zan yi burin yau Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwata amma cikas din shine ba wanda yake da tabbashin Allah ya karɓa ko bai karɓa ba Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah indahu ilmu sa'a Allah tabaraka wa ta'ala ilimin sanin yaushe za a tashi alkiyama wannan a gurin Allah tabaraka wa ta'ala yake shi kadai ya san yaushe za a tashi alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake saukar da ruwan sama shi ya san adadin ruwan saman da zai sauka kuma shi ya san wanne gari ne zai riga samun ruwa wanne gari zai riga daukewar ruwa Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya san abin da ke cikin wato ainihin mahaifa shi ya san wa za a haifa namiji mace fari ne baki ne dogo ne gajere mai kuɗi ne talaka ne mai mulki ne wane ne malami ne jahili ne wa almajiri ne kuma wane ne Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san wannan shi kai ba wanda ya san wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gada babu wata rai da ta san gobe me za ta yi sai dai rai za ta iya wato yin ainihin buri cewa gobe zan yi kaza jibi zan yi kaza insha Allah amma ba tabbashin goben nan fa kana ma raye in ma kana raye akwai yiwuwar wani cikas ya zo ko da ma kalau yake wani abu ya faru abin da kace za ka yi gobe din kuma ya zamto bai yiwu ba Allah tabaraka wa ta'ala yace babu wata rai da ta san me za ta aikata gobe babu wata rai da ta san a wacce ma ƙasa za ta mutu a wanne gari za ka mutu baka sani ba a garinka za ka mutu baka sani ba a wani gari za ka mutu baka sani ba a ƙasar ku za ka mutu baka sani ba a wata ƙasa za ka mutu baka sani ba sai dai kowa zai mutu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar cikin ayoyi masu yawa cikin alkur'ani mai girma kowa kuma zai mutu ne gwargwadon ajalin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa kuma kowa zai mutu ne gwargwadon inda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara wani zai mutu a daidai guri kaza nawa nawa ne zaka ga sun gama rayuwarsu a gari kaza amma sun tashi mutuwa kuma sun je gari kaza sai wato yini daya ko yini biyu ko shekara ɗaya daga zuwan suka mutu Allah tabaraka wata'ala ya kaddara can za su mutu annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa a Madina ya ga mutane an taru me ya faru a can aka ce wani mutum ne ya zo daga anashin Habash wato kasar Ethiopia yankin Habash ya zo ya mutu anan sai annabi sallallahu alaihi ke cewa ya zo inda aka halice shi ya zo inda Allah tabaraka wata'ala kaddara zai mutu dole sa sai ya zo nan gurin nawa ne zaka ga an tashi tafiya ana zaune da niyyar tafiya bai shi sai ya tafi yau wani kakure shi sai ya tafi to ba wanda ya sai hana shi tafiya saboda Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddara da dai guri kaza shi a nan gurin zai mutu dole sai ya tafi gurin ya je ya mutu ya ko yan uwa wannan shine mafi girman wato abin tashin hankali ba mu san yaushe zamu mutu ba ba mu san a ina zamu mutu ba ba mu kuma mu san ta yaya zamu mutu ba sai Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa lalle Allahu tabaraka wa ta'ala shine mai ilimi kuma shine wanda yake da masaniya akan ayyukanmu gaba daya ya ku bayin Allah wanda yake mai hankali mai tunani a cikinmu shine wanda ya ribaci wato damar da Allahu tabaraka wa ta'ala ya bashi a gidan duniya yayi ayyuka na kware saboda lahirarsa to wannan shine mutum wanda yake wayayye shine mutum wanda Allahu tabaraka wa ta'ala masa tawfiki shine ainihin mutum wanda yake da hankali kwarai da gaske duk wanda zai kafa kwara a gidan duniya Allahu tabaraka wa ta'ala ya baka damar rayuwa da lafiya da ilimi ko da dukiya ko da sarauta ko da duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayarwa na ainihin ni'ima sai kai ta shirme har rayuwarka ta zo ta kare to komai abin da kake ganin ana ganin kai mai hankali ne to babu dolon da ya wuce kai domin duk wanda yake da hankali shine wanda yake wa kansa da kansa tanadi Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa cikin wata aya yake cewa ita fa rayuwar duniya ba komai bace face dan wani jin daɗi ne dan kaɗan a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ita rayuwar duniya wato wasa ne kawai ita duniya ya ku bayin Allah ita rayuwar duniya ya ku bayin Allah wato gida ne na ainihin aiki ita duniya gida ce ta aiki gobar kiyama kuwa lahira kuma ita ce gidan wato ainihin sakamako anan gidan duniya aiki ake ya ku bayin Allah gobe alkiyama kuma ana ake samun sakamakon wato ainihin wannan ayyuka din ba wai mutum zai yi aikin alkhairi bane ya ce yana jira mutane su sakan ya masa da yaban bakin su ko da kaza ko da kaza ba mutane ba sa iya bada lada ko yaya yake kuwa Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake bada ainihin lada kuma shine wanda yake bada gidan aljanna muna roƙon sa subhanahu wa ta'ala ya sakan ya mana ya tausaya mana ya bamu gidan aljanna ya ku yan uwa ita wato ita rayuwar duniya ana bukatar kyawun ayyuka ne ku yi ayyuka a gidan duniya domin lahirarku ma'auni ya ku yan uwa ba shi ne ma'auni da ainihin tarin dukiya ba ba kuma shi ne ma'auni da ainihin matsayi da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ba ba wai saboda kai ne shugaba a guri kaza ko kai ne mai matsayi kaza kai ne mai ofis kaza kai ne wakilin kaza kai ne kaza duk wannan ba shi yake gwada Allah tabaraka wa ta'ala yana son ka ba ba kuma yana gwada cewar kafi kowa kyakkyawan aiki bane haka nan kuma idan Allahu tabaraka wa ta'ala ya baka kyau na jiki baya gwada cewar wannan Allahu tabaraka wa ta'ala ya zabi ka yana son ka ne kawai ba ba kuma idan Allahu tabaraka wa ta'ala ya baka shuhura ka zama shahararre ko shahararre ta fuskar ilimi ko shahararre ta fuskar dukiya ko shahararre ta fuskar iya aikinka duk abin da Allahu tabaraka wa ta'ala sa ka wato ka shahara kai makaniki ne Allahu tabaraka wa ta'ala ya daga ka ya sanar da kai wato ilimin wannan sana'a taka ko wani aikin gwamnati kake yi Allahu tabaraka wa ta'ala ya baka basira ka iya wannan aiki din ko kuma wata harka dai kake yi Allahu tabaraka wa ta'ala ya daga ka akan wannan sai ka tsaya kai tsam da ranka nawa ne suka fara irin wannan harkar da Allahu tabaraka wa ta'ala ya daga ka kafin ma a haife ka amma suna nan su kuma Allahu tabaraka wa ta'ala bai ga dama ya daga su ba la'alla kuma yawanci daga cikin su ma yan aljanna ne kaga kenan ba wai idan mutum yana da matsayi a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala shine zai bashi abin duniya ko kuma ya tsane shi yake bashi ba ya ku bayin Allah kada ku rudu da ainihin lafiya kada ku rudu da wadata da Allahu tabaraka wa ta'ala ya baku kada ku ruɗu da ainihin kyau da kuma shuhura kada kuma ku ruɗu da ainihin wato samartaka ya ku ƴan uwa samari kada mutum yayi amfani da cewa ai shi matashi ne yana ganin rayuwa ai da saura yanzu zamanin sa ne yanzu lokacin sa ne bari ya gallabi mutanen unguwarsu ya gallabi ƴan uwansa lalle ka sani fa mutuwa bata da wannan ka sani cewa mutuwa ma ta fi ɗaukar waɗanda suke matasa ko shakka babu domin idan ka je layin unguwarku kadai idan ka duba da dattawa wanda suke 'yan sama da shekara 60 sama da shekara 70 da kuma waɗanda suke daga 18 zuwa 35 suwaye suka fi yawa za ka ga ko shakka babu daga 18 ɗin nan zuwa 35 sun fi kowa yawa dattawan ina suke duk sauran suna cikin kabari saboda haka kar ka yadda jin cewa kai yanzu matashi ne bari ka yi amfani da wannan dama ka yi ainihin wato kalolin sako ka sanya wato ainihin barna a matsayin holewar rayuwar duniya bari ka yi amfani da yarinta da kake da ita ka ruɗi wato ka ruɗi ainihin wato rayuwar duniya ka ruɗi kanka da kanka ka ce bari ka yi amfani da wannan dama kai ta cin haramun ka rika satar kayan mutane ko kai ta zinace zinace ko kai ta luwaɗi ko kai ta yin abin da kake yi ai cewa zamanin ku ne to lallai ka sani Allahu tabaraka wa ta'ala yana ganin ka kaf abin da kake yi gobe alkiyama Allahu tabaraka wa ta'ala zai tayar da kai ya halarto maka da wannan la'alla kuma kama kusan mutuwa yana daga cikin wato abin da ya kamata mu zamto mana yawan lura da shi shine duk lokacin da kaga kana yin kyakkyawan aiki to wataƙila ka kusa mutuwa ne Allahu tabaraka wa ta'ala yana nufin ka yi kyakkyawan ƙarshe shi yasa da kake ta kyakkyawan aiki haka nan duk lokacin da kaga kana ta aikata zunubai kana ta sabo wataƙila ka kusa mutuwa ne fa wataƙila mummunan ƙarshe zaka yi Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare mu shi yasa duk mai hankali duk yanayin da ya tsinci kansa in ka ga yanzu imaninka ya karu kana kyakkyawan aiki to lalle ka ƙara ka lura watakila za ka mutu ne idan ka ga yanzu kuma kana ta mummuna watakila fa za ka mutu ne za ka yi mummunan ƙarshe kenan Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu ya ku bayin Allah ita rayuwar duniya ba ta dawwama mutuwa kuma wannan al'amari ne wanda yake wajibi Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddara shi akan bayinsa wannan sai ya faru ku kyautata addinin ku ya ku bayin Allah ku yi tauhidi ku yi ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ku bautata masa shi kadai ku nemi gafarar zunubanku ku yi amfani da wannan dama da Allah tabaraka wa ta'ala ku kuma roki Allah tabaraka wa ta'ala dace ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa iyayenmu ya ubangiji ka sanya kaburburan iyayenmu ya zanto dausayi daga cikin dausakan aljanna ya ubangiji ka kyautata ƙarshen mu ya ubangiji wannan ƙasa ta mu ka ƙara mata zaman lafiya wannan gari namu na ningi Allahu tabaraka wa ta'ala ka kara masa zaman lafiya da kuma albarka wanda suke jami'an tsaro wanda suke faɗi tashi wajen aga cewar an zauna lafiya Allahu tabaraka wa ta'ala ka ba su aminci su a karan kansu ka kuma saka musu da alkhairi ka kuma musu albarka waɗanda suke kokarin kawo tashin hankali cikin al'ummar musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala ka nusar da su idan ba za su nusantu ba ya ubangiji ka mana maganin su ya ubangiji ka taimaki musulmai duk inda suke ya ubangiji ka taimaki musulmai a duk inda suke ya ubangiji ya ubangiji ka rusa alashin isra'il da dukkanin kafirai gabaki daya ya ubangiji ka rusa waɗannan yahudu wanda suka gallabi addinin musulunci wanda suka gallabi wato ainihin gurbi wato ainihin gurbin annabawa wanda yake kufayi ne na annabawa isra'il da filistin gurare ne na ainihin annabawa a nan su annabi Sulaiman annabi Dauda kusan kowanne annabin Allah sai da ya je Filistin Filistin kuma sune Isra'ila ne duka dai ƙasa guda ne dukkanin annabawan Allah har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka haife shi a garin Makka shi ma da za a je a bashi sallah sai da mala'ika ya ɗauke shi suka je wato ainihin Baitul Maqdis saboda ka babu wani annabi face yana da alaka da wannan guraren Palestine Isra'il din kaga gurin wato ainihin kufayin annabawa ne amma an samu waɗansu tsinannun Yahudawa suna ta daga wato hankalin musulman duniya ya ubangiji ba wanda ya gagare ka ya ubangiji kamar na babanci ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar ko da wani al'amari sai ya fara da kansa shine inda ya faɗa cikin wata aya ke cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga a bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ku wanda suka yi imani ku yi masa salati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wanda suka taimaka wajen wato kammala yin wannan aiki na intalo ga kammala shi Allah tabaraka wa ta'ala ka saka ya musu da gidan aljanna duk wanda suke tallafawa addini kama daga wanda gina wannan masallaci ya ubangiji ka saka masa da gidan aljanna wanda suka yi gyare-gyare kamar bawan Allah da ya zo ya sanya mana sifika a cikin masallaci wanda ya zo gyara fankan nan akwai wani ma'aikacin lafiya a nan shi zo gyara fankokin nan yayi kaza yi kaza shi shi kadai Allah tabaraka wa ta'ala bayinka ne suna bukatar gafarar ka ya Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta musu ya ubangiji ka sami kikkiawan karshe kowa da matsalolinsa Allah tabaraka wa ta'ala ka sani Allah ta'ala ka magance mana kowa kuma da bukatunsa na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ka sani Allah tabaraka wa ta'ala ka biya mana قوموا إلى صلاتكم يرحمكم